بسم الله الرحمن الرحيم يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراف يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا سؤالنا منافقين masu gwaggwale ido saboda tsoro idan ku an samu zaman lafiya sun fi kowa zaƙin baki in kuma an ga ganima sun fi kowa matsowa cewa lalle lalle a basu ya hasibuna lahazaba lam yazhabu har yanzu tsoron na tare da su suna zaton su abu su biya na ba su tafi ba wato wannan gayyar rundunar kafirai din nan ba su tafi ba har yanzu cikin tsoro suke suna tsammanin kafiran ba su tafi ba sun riga ko sun tafi tun jiya wani ya ji lazabu da za a kaddara cewa su ainihin rundunar kafiran nan za su sake dawowa za ka ji suna cewa kai Allah sa da in sun zo su ta muna muna daji muna ƙauye in za su zo masu samu dai ba mana wani ya ji lazabu ya waddu suna gurin lau annahum ina ma da cewa su baduna suna ƙauye suna daji fil arabi a cikin mutanen ƙauye iyakan tsakaninku da su yas'aluna anan ba'ikum su rika tambayar labari ya labarin madina yaya masu yakin nan sun dawo yaya sun sun sun gama da muhammad da mutanensa yaya su abu sufyana sun fi son dai a samu haka walau kanu fikum ma qatalu illa qalila ko da sun yadda sun shigo cikin sojojin kuɗin ma ya rasulullahi ma qatalu ba za su yi wani abin kirki na yaƙi ba illa qalilan sai dan kadan law kharaju minkum ma zadukum illa khabaran wa la awda'u khilalakum yabghunakum fitnata wa fikum sama'un lahum wallahu alimun bizzalimin ko da sun fito tare da kuɗin ma ba wani yaƙin kirki da za su yi illa ma su su su rika lalata himmar sojoji suna ɓata musu aƙidarsu ta himma in sun fito din abin da za su yi kenan ma katalu ba za su yi yaƙi ba illa ƙalilan sai ɗan kaɗan.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا لقد حقيقة كان لكم يا سامو غريكو إسوة حسنة كوي ميكو wato koyi mai kyau ya samu gare ku fi rasulillahi a cikin koyi da manzon Allah sallallahu alaihi ya ku muminai hakika koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya samu gare ku iswatun hasanatun kyakkyawan koyi da manzon Allah liman kana yarjullaha ga dukkan mutumin da yake kaunar gamuwa da Allah a lahira wal yawmal akhira da dukkan wanda yake neman sakamakon lahira wa zakarallaha kaseeran yin zikirin Allah zikiri mai yawa hakika wannan ya kyakkyawan koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun koyi da manzon Allah mana sallallahu alaihi wasallama yana nan rayuwarsa da ransa akan kira zuwa ga addini duk abin da zai faru kuma ko da shi kadai ne yana ce uqatil walau wahadi ko ni kadai ma zan tafi yaƙi ko ni kadai ma zan tafi yaƙi in Allah ya umurce ni lokacin da Allah yake ce masa wa qatil fi sabilillahi la tukallafu illa nafsaka wa harridil mu'minin asalla an yakuffa ba'sa alladhina kafaru wallahi shaddu ba'san wa shaddu tankila ka fito kai jihadi sauran mutane kuma ka kwadaitar da su yace ko ni kadai ne ma zan tafi jihadi in sallallahu alaihi wasallam to ku yi koyi da manzon Allah wa sallallahu alaihi wasallam cikin tsayawa da jarumta da fiskantar Allah da kira zuwa ga Allah duk abin da zai faru ya faru lagar kan lakum fi rasulillahi iswatun hasanatun kikkiawan koyi ya samu gare ku ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam liman kana yarjullaha ga dukkan mutumin da yake kaunar Allah wato gamuwa da Allah wal yawmal akhira daga da kikkiawan gamuwa da ranar lahira wa zakara Allah kaseera ya zama yana zikiri zikirin Allah mai yawa nan dai kun ji Allah yana cewa duk mutumin da zai kikkiawan koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai yana yin zikiri mai yawa duk mai koyi mai kyakkyawan koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lalle ne sai yana yin zikiri mai yawa domin Allah yana in zai sifanta munafikai sai ce wala yazkuruna Allah illa qalila su munafikai ba sa zikirin Allah sai dai a dole sai dan kadan ko wajen iqama ko wajen sallah ko wajen ganin wani abin tsoro amma ba za su zikiri ba da a cikin a cikin zaman lafiya to yin zikiri mai yawa din nan Allah ce koyi ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka nan gaba za ka ji Allah ce ya yi wannan amin zikurullah zikiran kasira ya kuma mu ne ku koyi da manzon Allah ku yi zikiri zikiri mai yawa lakad kana lakum fi rasulillah iswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa zakara Allah kathira shi zikiri shine babban abin da ake nema farkon musulunci wato a cikin rukunin musulunci ran da mutum zai musulunta to duk abin da yace zai kawo in bai kawo zikiri ba a karba in ya ce zai sallah raka'a dubu ba za a karba ba in ya ce zai ba da naira dubu ɗari ba za a karba ba a sai dai ya kawo zikirin nan sannan a buɗe masa tuku ya shiga musulunci ya soma aiki me ya buɗe musuluncin fa yi afdal wujuhi zikiri wato la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam shine mabuɗin shiga musulunci da mutum zai ibada shekara dubu bai taɓa din wannan kalma ba to kafiri ne ba zai shiga aljanna ba dole sai ya faɗi wannan kalma kuma da ita kadai mutum ya faɗa kamun wani wata ibada ta waje gare shi mutuwa ta zo ta ishe shi misalin da mutum zai musulunta karfe goma da rabi na safe a lokacin da ba wata sallah farilla a kansa ya musulunta kenan malami ya gaya masa ya lakana masa kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya karba kuma ya lalinci dukkan abin da ake kiransa musulunci ya yarda da shi zai koma gida ya je ya wanka ya jira lokacin sallah ya alwala ya sallah ya dauki hanya kenan sai ya gamu da mota ta kade shi sai ya mutu ta ce ga malamin da ya musulunta hannun sannan mutumin nan da ya musulunta hannun ka yanzu fa gashi nan ya mutu sai malam ya gayyaci musulmi ai masa wanka ai masa likafani ai masa sallah a binne shi a makabiran musulmi kalma guda ɗayan nan dai ta rushe masa dukkan kafircin da yake ta yi na shekaru shekaru kuma kalma guda ɗayan nan ta lamunce masa zama cikin aljanna har abada gashi bai yi alwala ba bai yi wanka ba bai yi azumi ba bai yi sallah ba bai yi zakka bai komai ba saboda ita la ilaha illallah din nan muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ita ce addinin gaba daya duk abin da zai biyo baya zai zama zai biya zai zama shaida ne akwai akwai wannan tauhidin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani sahabin sa ya musulunta ya musulunta kenan aka buga gangan yaki ya je wajen yaki nan da nan sai sai ya shahada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce amila qalilan wa ujra kaseeran ya yi aiki kaɗan ya samu lada ba iyaka saboda haka ita la ilaha illallah darajojinta suna da yawa dukkan abin da ka ambata na ambaton Allah rutullah wa rahman ayyan ma ta tsufa laula sama'u tuzzi Allah ce dai kar ku kar ku rafkana ku ta zikirin Allah duk abin da ka kira sunan Allah cikin sunayensa zikirinsa ne amma babu kaman la ilaha illallah da ita ake shiga musulunci ita ake fata ran da mutum zai mutu aji ya faɗa ran da zai mutu in ya faɗi la ilaha illallah to hankali ya kwanta an san inda ya koma amma fa in bai faɗi la ilaha illallah ba ran da zai mutu to akwai ban tsoro ran da Allah ya halakar da Fir'auna Musa ya ji daɗi annabi Musa ya gaya Allah yau Allah ka mini aikin da na ji daɗi ni ma ka sani aikin wani aikin da zan maka kai ma ka ji daɗi yace Musa faɗi la ilaha illallah annabi Musa ya ce ya Allah ubangiji na ai la ilaha illallah dukkan musulmi suna faɗin la ilaha illallah faɗi wani ka faɗa mini wani abin da ba wanda ya san abin sai ni da nake magana da kai saboda isan abin sai ce Musa je ka faɗi la ilaha illallah ya ce la ilaha illallah da za a sa ta a mizani a ɗauki sammai da kasai gabaki da a ɗora su akan ɗaya sikelin to inda yake da la ilaha illallah shine zai rinjaye zai rinjayi sauran sammai da kasai din nan saboda karfin la ilaha illallah la ilaha illallah ita ce kalmar da take ɗauke da sifofin Allah da sunayen Allah da dukkan ibadun Allah da rataya da dukkan halitta Allah gabaki da in mutum ya faɗe ta kamar ya motsar da dukkan halitta ne gaba ɗaya ita la ilaha illallah kalima ce wanda take ɗauke da kalmomi guda hudu la na korewa ilaha abun korewa illa mai tabbatarwa Allahu wanda ya tabbata hudu kenan to wannan wannan kalmar la ilaha illallah din nan kalmomi guda hudun nan su abin da dama ke nema a tabbatar Allahu harufa guda hudun nan alif lam lam hakuri su guda hudu nan su dama ake nema a tabbatar duk wannan gayya da la ilaha din nan duka gaba ke daya duk ana so tabbatar da Allahu din ne shi ko Allahu din nan a shi alifin nan ana kiransa aliful hayati lanjaye a ce lamul ilmi lanjaye na biyu a ce lamul iradati hakuri ta ce haul qudrati shine ya zama al qudratu wal iradatu wal ilmu wal hayatu wanda da su ne Allah yake aiki wannan sifofi guda hudu gudura da irada da ilmu da hayatu to waɗannan halul kashi suka ce su sifofi guda hudun nan na Allah su ne suka, suka zama asalin halitta asalin ka'inati kenan su guda hudun nan halittar kuma da ta zo sai ta zama guda hudu akwai alamul anwari akwai alamul arwahi akwai alamul ajsami akwai alamul zalami wato alam na haske da alam na rayuka da alam na jikkuna da alam na duhu su ma sun zama hudu kamar da kenan to wayannan guda hudu din nan sannan sai a ɗauko an faɗi al'arba'atul ilahiyyatu asl wujudil kainati sai ce al'arba'atu al sannan a kawo guda hudu kuma su al'arba'atu guda hudu za a kawo na na ɗabi'a su zama asl wujudil su zama asir wujudil ajsami guda hudu din nan su ne zafi da sanyi da damshi da bushewa wato bushewa guda hudu to su ne asalin da Allah ya gina jikunan abubuwan da yake ginawa duka da waɗannan guda hudu sannan kuma sai a ɗauko guda su kuma a ce al'arba'atu al'arba'atu aslu wujudi wujudi almuwalladat wato al'arbatul anasir aslu wujudi almuwalladat sannan guda hudu kuma karkashin waɗannan sune al'anasir sune iska da wuta da ruwa da ƙasa su kuma da su ake gina abubuwa masu aihuwa misali iska in ta auri wuta sai su yi ta aihuwan duk abubuwan da ake kerawa iska in ta auri wuta sai su haifi duk abubuwan da ake kerawa duk abin da yake na kira ne to iska da wuta suka yi aure suka haife su sannan kuma duk abin da yake mai mai aihuwa to su in sun aihu abin da suka haifa baya aihuwa duk abin da aka kera shi baya aihuwa ko ko ko kira ne na na karfe ko kuma irin aikin robobi duk dai da iska da wuta ne suke waɗannan to ruwa kuma da ƙasa in sun sun yi aure su suke aihuwa duk abubuwan da tsire-tsire su in sun aihu ƴaƴan suna aihuwa banda iska da wuta su ƴaƴan su ba sa aihuwa sannan daga waɗannan akwai guda hudu ana kiran su al'arba'atu aslu wujudi wujudil hayawanat su kuma guda hudu na ƙasa da waɗannan da su ne Allah yake ƙera dabbobi su ne addamu a su ne al-akhlaq addamu wal balgham wal murratani wato da jini da kwanya da mutsaramama baka da mutsaramama yalo su da su ake yin dabbu Allah yake yin dabbobi sannan daga ba sai a zo a yi mutum gaba daya shi kuma ana yin sa har yanzu guda da abubuwa guda hudu aljismu wattaghazi wal hissu wan nutqu wato da jiki da abin da jiki yake ci da kuma motsi ko ji ko gani da kuma yin magana to da waɗannan ɗan adam ya fi mutane shi a tarazidin guda hudu ne su ma su ne jiki yana shan abincinsa na farko iska abincinsa na biyu ruwa abincinsa na uku nono ko mai mazaunin nono sannan abinci mai gina jiki har zuwa nama to waɗannan duk waɗannan daga la ilaha illallah suka taso suka zama alqudratu wal iradatu wal ilm wal hayatu suka suka zama kamar yadda suke dukkan da ka faɗi la ilaha ka faɗi Allah ka faɗi dukkan halittan Allah gabaki ɗaya saboda haka ne ta zama ita ce mabudin musulunci da ka faɗi da kowane abu sai girgiza kamar da shi kake yi saboda haka ne ita kalmar la ilaha illallah wanda ya faɗe ta in ya faɗe ta ba abin da zai tsare ta sai ta je gaban Allah ta ce ta je tana tana motsi a gaban Allah Allah ya ce bar mu watsi ta ce a ai sai an yi gafara wanda ya faɗi ni tukuna saboda haka a dinga a dinga faɗin la ilaha illallah a dinga faɗin la ilaha illallah fa hiya afdal wujuhi zikri fashghal biha al-umra tafuz bi zukuri yace ita ce dukkan zikirori babu kamar la ilaha illallah duk wanda ya shigala da la ilaha illallah hakika zai samu babban rabo laqad kana lakum fi rasulillahi iswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa zakara Allah kathira hakika duk wanda ya zikirin Allah mai yawa to ya yi koyi da annabi kyakkyawan koyi.
ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله قالوا هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما ولما رأى المؤمنون العذاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما يا يند مسلمي سوغا gayyan rundunan kafiran nan ta ɓangaren tudu ne wato ta zama ta ɓangaren kwari ne wato ta ƙasa ta ko ina su arnan ne ga sunan da makamai da komai muminan da suka gansu suka ce wannan dama Allah ya yi mana alƙawarin wannan jarraba annabi ya yi mana alƙawarin wannan jarraba am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamu Allahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin am hasibtum an tadkhulul jannata ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله قال إن نصر الله قريب الله يا شافع منا النبي يا شافع منا haka kuna tsammanin kawai da mutum ya ce ya zama musulmi sai zauna lafiya yana jiran aljanna ai sai Allah ya jarrabe ku ya girgiza ku ya ba ku tsoro tukunna ya ga tabbatan imanin ku sannan daga ba ku samu aljanna kawai a ruwan sanyi kawai za ku حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين ai da da kun ce kun zama musulmi kawai shi kenan sai ku zauna lafiya a sai Allah ya jarrabe ku sai Allah ya jarraba ku duk katakon da kaga ya shiga daki ya zama wani gogaggen katako ko an sa shi a kabot ko an sa shi a kyaure ko an sa shi an hada shi da madubi to kar ka tona wahalar da ya sha kamun ya zama haka yadda yake nan ba kamar sauran itatuwa yake ba ya sha wahala iri iri a yi sara a yi faskare a yi guga a goge nan a goge nan a sa wuta nan kamun ya zo katako mai kyau mai kilkili irin wannan saboda haka a launi masu nuzara hunu min nari lamaktirin liluzari sila'u mai hamziya yana cewa ai wuta ba ta bata zinariya da azurfa ai wuta tana gyaran zinariya da azurfa ne shi ya zama sai an sa su a cikin wuta zinariya sai an sa ta wuta kyanta yake da fitowa saboda haka ne to mumini in zan mumini to ya shirya ya karbi dukkan jarrabobin da Allah ya kawo ya yi haƙuri ya samu lada ba iyaka muminai suka ce haza ma wa azan Allah wa rasulu wannan shine abin da Allah ya mana alƙawari da manzonsa wasu daga Allah wa rasulu hakika Allah ya faɗi gaskiya ya manzo Allah ya faɗi gaskiya وما زادهم إلا إيمانا وتسليما wannan ba zai ƙara musu komi ba sai dai imani da sallama wa Allah idan an ce innan nasu qad jama'u lakum fakhshawhum fa zadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel in an ce ai mutane sun gama shirinsu sun gama sojo sun tara sojoji sun tara makamai ku ji tsoron su da mu Allah yana nan Allah muka dogara da shi ya kuma isan mana
من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نهبا ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نهبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا من المؤمنين رجال akwai wasu mazaje daga cikin muminai rijalun sadaku ma ahadullah alaihi sukan sun yi gaskiyar abin da Allah ya alkawari da su wanda suka yi alkawari sun yi- sun yi gaskiya a cikin wannan Ah, sun yi gaskiya a- a- akan alkawarin da Allah ya yi da su da alkawarin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi da su a cikin su akwai Anas ibn Nadir Ah, babban Anas ibn Malik wato an tafi yakin Badar baya gida ya ji zafi ya ji zafi ji Allah haka kuma abin da ya same ni kenan farkon fitan manzo Allah yaki kenan a tafi ba da ni ba in Allah ya yarda in dai wani yaki ya sake fitowa to mu ne a gaba gaba cikin da yaki da wani shekare domin an yi yakin Badar ne hijira tana da shekara biyu a cikin azumi wani shekare a cikin watan Shawwal aka yi yakin Uhudu to daga nan fa ya damara ce alhamdulillah yau kan da mu za a yi yana tafiya sai ya ce kai ina jin kamshin ma aljanna daga nan ashe zan yi shahada ne to shikenan ah, sai ya- yana yaƙi har ya shahada ya shahada tukuna ya- ya samu manzo- ya samu sai na umaru da waɗansu na zaune ina labari ce baka ji an ce an kashe manzon Allah ba domin shaɗan ya yaya ta cewa ai an kashe manzon Allah a yaƙin Uhudu to sai shi shi Anas ya ce ah to in an kashe shi kenan sai mu zauna ba za mu ta yaƙi mu ma har mu har mu mutu ba ina amfani rayuwar mu bayan ya tafi to shi kenan sai mu yi shahada to irin waɗannan ne da Mus'ab ibn Umair cewa manzo Allah ya zo ya same shi a kwance ya yi shahada ya ce Allahu akbar wannan irin su ne Allah yake cewa min al-mu'min rijalun sadaquma ahadullah alayhi man qadaina wannan ya riga ya ya gama samun biyan bukatarsa wannan bukatarsa ta riga ta biya aka yi ta nuna irin su musabun umairin da waɗanda suka yi shahada a uhudu manzo Allah ya ce waɗannan ne bukatar su ta riga ta biya rijalun sadaquma ahadullah alaihi fa minhum man qadayna habahu a cikin su akwai wanda bukatar su ta riga ta biya wato ya riga ya shahada kenan wa minhum man qadayna habahu wa minhum man yantazir a cikin su wanda suka yi gaskiya tsakaninsu da Allah suka cika gaskiya da take tsakaninsu da Allah da alƙawari akwai wanda basu rabu basu rasu ba tukuna suna kan suna nan suna sauraron mutuwa ko da yaushe a cikin shahada wa ma baddalu tabdilan ba su musanya alkawarin da suka yi da Allah musanyawa ba ba su musanya ba suna kan alkawari Allah ya sanya mu daga cikin su ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما liyajzi Allahu as-sadiqin bi sidqihim wa yu'adhibu al-munafiqin in sha'a aw yatubu alaihim inna Allaha kana ghafurar rahima Allah yayi wannan ne jarraba kuma zai tar tashin kiyama saboda me liyajzi Allahu as-sadiqin bi sidqihim don Allah yayi wa masu gaskiya sakamako da gaskiyarsu wa yu'adhibu al-munafiqina su kuma masu munafurci wanda suke fatan ina ma da in yaƙi zai zo suna can ƙauye suna ce yaya dai an gaba da Muhammadu da mutanensa ko ko kafiran ne aka gaba da su ya aka yi to wannan munafikan su kuma wai azwal munafiqina in an tashi tashin kiyama su ko ai musu azaba waɗannan a saka musu da gaskiyar su wa da azihun kuma kun munafircin su wai azwal munafiqina insha in Allah ya so aw yatuba alaihim ko kuma ya ba su kyakkyawan imani in ya ba su kyakkyawan imani sun tuba to shi kenan sai Allah ya karbi tubansu ya bai da su cikin muminan kirki Allah ya ce ma yaf'alullah bi azabikum in shakartum wa amantum wa kana Allah shakiran alima eh ku tuba mana ku koma cikin muminan kirki me Allah yake me me me yi muku azaba me zai wa me zai amfani Allah ne ku tuba mana ku zama muminai a sa cikin mutanen kirki Ah, wa yazdul munafiqina in sha in Allah ya so aw ya tuba alaihim ko ko ya ba su imani ya karbi tuban su inna allaha ta'ala allaha kana ghafurar rahima bai gushe ba shi mai gafara ne kuma mai jin kai ne ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمن القتال وكان الله قويا عزيزا الله ألا رد يا جو يد الذين كفروا بغيظهم دفشينسو da sun zo da fishi su dubu goma da wasu daga makka wasu daga gharfan wasu daga najidu sun zo ne akan za su tumbuke manzon Allah da jama'arsa gashi sun zo sun kwana a daji kofar madina bayan gari kwana fiye da ashirin kusan kwana talatin suka sha wahala suka warware alkawarin junansu suka la'anci junan suka zagi junan suka tarwatse Allah ya komar da su bi ghaizihim da fishinsu lam yanalu khairan ba su samu alherin da suke nema ba su alheri da suke nema sharri ne gare mu don abin da suke nema zai musu alheri din shine wai su tumbuke manzon Allah da jama'a sa wai kowa ya huta kafiri ya huta munafiki ya huta a kowa ya koma cikin addini sanada abin da suke nema kenan wannan shine alheri gare su to Allah bai ba su alherin nasu din ba lam yanalu khairan wa kafa Allahu al-mu'mina al-qitala Allah shi ya isan ma mu'minai yaki ba su yi yakin ba Allah ya yi musu yakin wa kana Allah ka riga ka san yadda Allah yake dai kawiyan mai karfi ne azizan mabuwayi ne wannan aya ce ake karantawa a riga karantawa dubu saba'in mutane suka sa lissafi suna karanta dubu saba'in in suna karantawa insha Allah Allah zai karya kafirci zai ɗaukaka musulunci وأنت الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله من القتال وكان الله قويا عزيزا أريك كرنتها دبو سبعين دبو سبعين saboda Allah ya karya kafirci ya ɗaukaka musulunci
وأنزل الذين وأنزل الذين ظهروا من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتاسرون فريقا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من سياسيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتاسرون فريقا yahudawa kuma wanda suka suka taimakawa su kafiran suka gayyato su daga can makka da gadafana da sauran wuraren da su gayyato wannan kafiran don a zuwa tumbuke manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ganin su ya aka yi da su su dai wajen Allah ya saukar musu da iska da dari sun kore su to su kuma yahuda ya aka yi da su ne Allah ya saukar da muminai ne a kansu jibril ya zo da rana yayi da rawani yana kama da wani balarabe sahabi yana kira dihidul kalbi ya zo akan doki ya ce wa manzon Allah yaya ko ku riga kun aje makami ne ai mu mala'iku ba aje makamin mu ba maza maza a fita a tafi banu quraiza ya a yaƙe su ni dai ka ganni na wuce na yi gaba zan je in girgiza su kamun ku zo maza maza ku taho shikenan duk inda jibril ya da mutane ku shirya ga annabi Muhammadu nan yana zuwa sai sahabbai suka yi ta mazala ce man kana sami wa mutiyan fala yusalli anal asr illa fi bani quraiza duk wanda yake jin magana ta yake mini biyayya kada yi sallar la'asar sai a bani quraiza sai aka ta san magari to ana tafiya ana tafiya waɗansu suka isa da lokaci waɗansu kuma sai da daddare suka isa amma waɗansu sun yi sallar la'asar tun daga lokacin la'asar a hanya sun ce annabi dai abin da yake nufi mu sauri ne ba wai mu bar sallar la'asar sai ta kai dire ba gashi ba za mu isa ba ni kureza ba sai dare wanda suka ce to tun da annabi ya ce kar mu yi sallar la'asar ko ina ko da asuba ne za mu kai sai dai da asuba mu yi sallar la'asar sai da suka je bani kureza suka yi sallar la'asar da daddare amma ne bai ga laifin kowa ba cikin su daga isansa to sai na ali ya fara tafiya da ya fara tafiya sai ya ji suna zage-zage suna faɗin miyagun maganganu suna zage-zage dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shikenan sai na ali da ya ji wannan zage-zage sai ya zuwa tare manzo Allah hanya ji manzo Allah ko baka je wurin ba komai ya kamata kar ka je kusa da wurin yace ka ji abu ne ka ji wani abu ne ka ji zage-zage suna zage ne sai rabu da su in sun ganni fasawa za su yi ba za su iya yi ba in sun ganni manzo Allah ya saurayi ce mutanen banza yan uwan alhanzirai yan uwan biroyi ya ikhwatal ya ikhwanal khanazir ya ikhwanal qiradati mutanen banza yan uwan alhanzir yan uwan biroyi domin Allah ya shafe dangin su ne a zamanin Annabi Dawud waɗansu sun zama biroyi waɗansu sun zama alhanzir suka ce a aba abul kasim wannan ba halinka bane zagi zagi ba halinka bane abul kasim kai ba mai jafa'i bane zagi ba halinka bane ba halinka bane zagi suna rarrashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya tsare garin su wajen kwana 25 ba shiga ba fita to sai sai sarkin su yace yaya kuke so a yi ne kun ga dai wannan abu yadda ya zama yanzu ko dai gabaki ɗaya musallama wannan mutum tun da yake mun riga mun sani gaskiya ne shi annabi ne wanda muke gane cikin attaura din dama mun ki da gangan ne musallama masa mu zauna lafiya ɗaya kenan ko kuma mu samu wata asabar lokacin da suke tsammanin ba za mu yi kowa mu far musu da yaƙi ko kuma mu kashe yaranmu da matanmu mu fuskance su da yaƙi don mun san dai ba za mu kai ba maimakon mu far musu matanmu da 'ya'yanmu gara mu mu kashe su yahuda suka ce mu dai ba za mu bar ba za mu bi larabawa mu zama musulmi ba kuma ba za mu kashe 'ya'yanmu da matanmu miskinai me suka yi mana za mu kashe su ko mu ba za mu yi ranar asabar din mu aiki ranan ranan ba shikenan aka yi zau ana zaune dai ana kallon juna annabi ya tsare su to sai annabi ya ce za ku yarda da hukunci na suka ce ba sa son hukuncin sa sai ya ce to za ku yarda hukuncin sa'ad ibn ibn munzir suka ce eh to shikenan sai abu lubaba ya da ya zo sai suka ce ya mai ka gani yanzu menene shawara
shikenan sai annabi ce sabu a ya dauko sabu masallaci ba ya lafiya doro shi akan jaki a zo da shi aka zo da shi annabi ce in mu nake yi duku ya ku tashi ku jira gaban ku ga sabu ma ku tashi jira shi duk aka tashi a jira sabu da sabu yazo kace to annabi ce to kai sai kai hukuncin ka faɗi hukuncin da kake so a yi musu sai suka zo kusa da shi kai kai ne ke ne kamin hukunci irin wanda aka ganin nabi kora kora ba kisa ba kora kora don ya riga an kori da nabi a ko yanzu da mutu reza da Allah kamin hukunci irin wanda aka yi ganin ganin ganin nabi kora dai banda kisa kora dai banda kisa shi kenan idan Allah ya yarda yau zan yi hukunci na gaskiya wanda ba son zuci a ciki sai ya kai da fuskar sa ta wajen ga ta inda wajen Allah ke saboda kunya yace ni hukuncin da na yanke duk wanda yake baligi a cikin waɗannan mutane a kashe shi duk wanda bai balaga ba kuma ya zama bawa in mace ce mata da mata da wanda balaga su zama bayi hukuncin da yake kenan annabi ya haka ma Allah ya hukunta yake nan aka yi ta ɗaukan su ana kaiwa su wajen ɗari shida aka yi ta ɗaukan su daga ɗari shida zai zuwa ɗari tara ana ɗaukar su aka tona rami a bakin kasuwar madina ana zuwa ana kashe su ana dawowa ana zuwa ana kashe su ana dawowa kananan su kuma in an shakkan saurayi ya balaga ko bai balaga ba su sai a dole wurin fitar da gashi in gashi ya fito a kashe kafuri in bai fito ba a bar shi ina cikin yara kenan to haka aka yi da su aka halakar da su shine wa da yace waradallahu lillazina kafaru bi ghaizihim lam yanalu khaira وتولى عنهم القتال وكان الله قويا عزيزا وانزل الذين ظاهروهم من اهل الكتاب من سياسيهم wanda suka taimaki kafiran kuma Qurayshawa da garfanan su ko sai aka saukar da su da gidajensu wa qala fi qulubihim rabb Allah ya jefa tsoro a cikin zuciyarsu wa kana wa anzal al-zahru min al-kitabi min siyasihim wa qala fi qulubihim ru'ba fariqan taqtuluna wa tasiruna fariqa kamar yadda ku ganin nan dai wadansu daga cikin mun ba ku izini in ji Allah an ba ku izini ku kashe waɗansu waɗansu kuma ku kama su kuma da su bayi fariƙan tattununa ku kashe waɗansu wato maza mayaƙa kenan wa tasiruna fariƙa yara da mata kuma ku kama kuma da su bayin ku
أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطعوها وكان الله على كل شيء قديرا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تدعوها وكان الله على كل شيء قديرا وأورثكم أرضهم sai Allah ya gadar muku da gonakin waɗannan kafirai da aka kakkashe nan matansu da ƴaƴansu sun zama bayinku manya ko sun kurewa kun kashe su to da gonakinsu da gidajensu duk Allah ya gadar muku wato aka samu takobi wajen ɗari uku da hamsin aka samu masu aka samu sulke aka samu abubuwa iri-iri da wanda aka gada wajen aka kwashi kayan ya zama kayan ganima wa diyaran wa amwalan da dukiyoyinsu duka wa ardan lam tad'uha Allah ya gadar muku da kasashe ma wanda kafafuwanku ba su taka ba kaga ai sahabbai ba su taka inda muke nan ba amma duk yanzu kayan su ne duk duniya duk inda musulmi yake kayan kayan sahabbai ne wanda suka taimaki manzon Allah yaki sallallahu alaihi wasallama kafafuwan su ba su taka wurin ba amma Allah ya gadar musu bukata ta tabiya musulmi kafirai sun zama musulmi wa ardan lam tad'uha ko da an ambaci makka ne ko khaibara ne ba makka da khaibara kadai ba har ko ina ma duk inda musulmi yake inda kafar sahabi bata taka ba shekaran da bunu umar ya je senegal alif da ɗari tara da arba'in da takwas kenan ko da arba'in da tara ya je senegal shi ibrahim yake ce masa a cikin manyan bayin allah kai ne farkon wanda ya zo ƙasanmu ƙasan nan senegal annabi bai taɓa zuwa ba wani sahabi bai taɓa zuwa ba shehu tijjani bai taɓa zuwa ba kai ne daga cikin manyan bayin Allah kai bin Umar kai ne farkon wanda ya zo ƙasar mu to kaga duk ƙasashen duniya inda sahabbai su je ba Allah ya gadar musu ta zama ƙasar su wa ardal lam tadawha wa kana Allah kulli shay qadira ya ayyuhan nabi qul li azwajika in كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين umattikunna wa sarrihkunna sarahan jamila mun riga yi mun faɗa muku wannan zamanin zamanin matsi ne a Madina ana cikin matsi domin lokacin da ake tonin gano wannan ma an yi abubuwa iri-iri na nuna mujizar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda matsin da ake ciki Abu Talha mijin Ummu Sulaimin ya koma gida ana tonin gano saboda matsin da ake ciki ya ce in musulmin yau na ji tausayin manzon Allah na ga alama akwai yunwa a jikinsa mu samu abinci muna da wani abinci da wallahi sai kwano ɗaya na sha'ir kadai banda shi ba wani babu sai shi to shikenan a yanka akuya maza maza a dafa wannan kwanon sha'ir in kai musu shikenan sai ya kai abincin aka dafa kwanon sha'ir guda ɗaya da naman wannan akuyar da aka yanka aka kai wurin aiki din inda ake tonon ganuwa sai ya ce ya rasulullahi ina so ka kira waɗansu manya daga cikin mutanenka ko uku ko hudu ko biyar akwai ɗan abincin da na kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yaje waje abinci ba ruwanka mutum goma goma ku riga shigowa mutum goma goma suna shiga suna ci suna fita sai da wajen mutum wajen kusan dubu da ɗari biyar suka ci abincin kwano ɗaya da akuya ɗaya to ana cikin matsi ne to sai matan manzon Allah sallallahu alaihi sallama suka tambaye shi wani abin da baya hannu a lokacin to baya hannu suka tambaye shi abin da babu hannu ba shi da shi a lokacin to sai suka tsananta suka tsananta sai rai ya ɓaci sai da rai ya ɓaci sai suka zauna zugun shi yana zaune su ko sun kewaye shi to sai sai na abubakar ya sallama ya tadda mutane ba wanda aka bashi izinin shiga gidan to shi sai ya shiga da yake yana da ƙarfi ya shiga sai ya tadda manzo Allah da matan sun ana zaune an yi shiru amma alama babu babu alaman nashada jima sai Umaru ya zo ya tadda mutane a waje ba wanda aka bashi izinin shiga ya shigo sai ya tadda Abubakar tare da manzon Allah tare da matan sai sai na Umaru ce ah to yanzu wani abu zan tuna ne wanda zan faɗe shi annabi zai dariya wani abu ne wanda zan tuna ne in na faɗe shi annabi zai dariya in samu dai watsake zuciyarsa sai ya ce ya rasulullah yau baka ga abu mamaki ba wato matata ta tambaye ni da bani da shi ta tambaye na rayu na wato ne kamar zan kama wuyan ta murɗe ya rasulullahi saboda ta tambaye abin da bani da shi sai ce ga ƴaƴan ku mu abin da muke da su kenan ga su nan sai na bakar yi wajen yassa aisha zai kama wuyanta zai murɗe umaru ya tashi wajen yassa hafsa kamar zai kama wuyanta zai murɗe za ku damu manzo Allah ku tada hankalinsa za ku tada damu manzo Allah ku tada hankalinsa kuna neman ku ya baku abin da bashi da shi a hannunsa suna faɗa suna faɗa suna sai Allah ya saukar da wannan aya ke daga nan ne tukun bacin rai sai da ya kama zalunci to shikenan ni dai ba zan ƙara ma zuwa kwanan ɗakin su ba daga nan har zuwa wata guda ba zan kwana ɗakin kowacin su ba shikenan manzo Allah ya kaurace musu kwana 29 to ran nan zai tashi zai koma ɗakin Aisha sai ta ce ya Rasulullah fa ina lissafi ka ce wata guda yau kwana 29 kenan fa sai ai kwana 29 wata wata ne wani wani watan yakan yi 30 wani 29 yake ai kwana 29 ai wata ne to aka samu wani hukunci anan ya fito to sai Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu ya kai wannan babban manzo sallallahu alaihi wasallam tsakanin su da Allah kenan ya ayyuhan nabiyyu ya ayyuhan rasul ya ayyuhan mudassir ya ayyuhan muzil babu ya muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya koya mana girma sallallahu alaihi wasallam qul li azwajika ka gaya wa matanka ya rasulullahi ka ce musu in kuntunna turinnal hayatad dunya wa zinataha idan duniya kuke nufi kuka zaba da jin daɗin duniya da kayan kawa kayan adon duniya kuke so in kuntunna turinnal hayatad dunya wa zinataha fa ta'ala to ku zo mu shawara daga yau umarci kunna ko sarri kunna sarahan jamila zan ba ku wani abu na jin daɗi na ƙarshe kuma zan sallame ku in sake ku kyakkyawan sakewa kowa je huta ku je ku samu kayan duniya can ni kuma aure waɗansu masu haƙuri mu zauna da su ka gaya wa matan haka in kun tuna tunin hayata duniya in kuna son abinda kuka zaɓa son jin daɗin duniya wa zinataha da kayan adon duniya fa ta'alaina ku zo wacce kuna jadda ku daɗi usarri kunna in sallame ku in sake ku sarahan jamilan sallama mai kyau to daga an da aka saukar da wannan aya sai annabi ya shiga dama da yake sun ga iyayensu sun zo sun yi fada kowace ta koma inda take sai annabi ya shiga wajen aisha yace zan gaya miki wani labari da ya zo daga Allah amma kamun ki yanke hukunci ki magana da iyayenki tukunna Allah ya ce in kuna son duniya da kayan kawan duniya in sallame ku sallama mai kyau in ba ku abin jin daɗi amma in rabu da ku in kuwa kun zaɓi Allah kun zaɓi manzon Allah kun zaɓi ranar lahira to shi kenan Allah ya shirya muku ya shirya muku abu mai girma wanda za a karanta nan gaba da ya gaya mata haka sai ta ce ah ya rasulullahi yanzu ni don ka ganni yarinya kana ganin kamar ba inda wayo ne wanzu Allah ya ce ko in zaɓe shi ko in zaɓe ka ko in zaɓi duniya din sai na shawarci uwata da ubana tukuna in zaɓe ka in zaɓi Allah ni na zaɓi Allah na zaɓe ka na zaɓi lahira din ban san duniya amma ka ruwa mun asiri karka ya kishi yoyi na annabi ya ce ke dai musu tambaye ni ba to dukkan su gaba ɗaya dai gabaki ɗaya sun zabi Allah da annabi da lahira ba wata wadda ta ce ta zabi duniya a suke ta dukkan su bayin Allah dama Allah sai da ya zabe su ya bashi su bismillah wa in kuntum turidna Allah wa rasulahu wad-dar al-akhirah fa inna Allah a'adda lil-muhsinat فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما إن كوكا زما كجا مسو إن كوكا زما تردن الله ورسوله الله كوكيسو دمنزون الله wadda lafiyarta da gidan lahira abinda kuka zaɓa kuke so kenan ba duniya da jin daɗin duniya da ƙawan duniya ba kun zaɓi Allah da manzon Allah da gidan lahira kuka zaɓa to ma'adalla in haka ne fa inna Allah ne Allah a adda ya shiryawa lilmuzinati ga mata mutanen kirki wanda suke tare da Allah wanda suke bauta Allah kamar suna ganin sa an tabu da al-insanu an tabu da Allah ka annaka tarahu lilmuzinati mutanen kirki irin ku masu kyautawa bayin Allah masu bautawa Allah kamar suna ganin sa min kuna daga cikin su Allah ya tanada musu ajaran azimin wani irin lada mai girma ba faɗi iyakarsa ba يا نساء النبي من يات منكن بفاحشة مبينة بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا يا نساء النبي من يات منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضيفين وكان ذلك على الله يسيرا masu girma kenan Allah da kansa yake kiransu ya nisa annabi ya matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya matan manzon Allah ba wanda ba duk qur'ani ba inda Allah ya faɗi haka sai aka waɗannan manyan mutane da maza da mata duk zai kira mu da ya ayyuhal ladzina amanu gabaki da babu ya ayyuhal mu'minati ya ayyuhal ya ayyuhal lati amanna ko ya ayyuhal mu'minatu babu sai dai ya ayyuhal ladzina amanu gabaki da wajen an faɗe shi wajen 89 Qur'ani ya ayyuhal ladzina amanu din nan amma ya nisa annabi wuri biyu aka faɗa nan ne kadai su kadai suka isa Allah ya kira su da irin wannan kira ya nisa annabi ya ku matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama man ya tuni kunnan fahishatin mubayyanatin kada ku yadda ku aikata mugun aiki da dukkan da, da za a samu wata daga cikin ku ta aikata mugun aiki bayyananne yudha'u lahal azabu dhifaini saboda darajar ku ba ku ba kan mutane kuke ba in wata ta yi laifi za a ninka mata azaba uquba gurgudan wadda za a yi wa wata wata musulman duniya to sai an ninka biyu saboda darajarta kamar yadda ka san dai a wajen haddi bawa ko baiwa a rabin ɗa suke wato bawa haddinsa rabin haddin ɗa ne haka baiwa saboda haka saboda isan isan ɗaɗin ne yake ɗaukansa gaba ɗaya su ga wawa saboda kasawansa ake bashi rabi ka saboda haka su darajojinsu a wurin Allah in sun yi laifi da za su yi ba za su yi ba Allah da yana nufin su yi laifi ba zai kawo su karkashin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam yudab la al'azabu dhifaini in wata daga cikin ku ta yi laifi Allah zai ninka mata zai ninka mata azaba ninki biyu irin wanda za a yi wa wata wanda ba ku ba saboda girman ku darajar ku saboda haka ku ji tsoron Allah ku fi kowa jin tsoron Allah saboda matsayin da Allah ya kai ku ya ku matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yudab la al'azabu dhifaini sai ka ce ya ah akwai kuma mamaki ya Allah ya za a ninka wa matan manzon Allah azaba ninki biyu wanda in wata ta yi laifi a ba ta ɗaya amma inda matan manzon Allah ce ta yi sai a ninka mata har sau biyu sai Allah ce ai wannan abu ne mai sauki a wurina ai saboda isan su ne yasa haka isan su ne yake sa haka
ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نوتها أجرها مرتين نوتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نوتي أجرها مرتين وآتبنا لها رزقا كريما ومن يقنط منكن duk wadda ta yi ibada daga cikinku ta zama mai biyayya wa Allah da manzonsa mai ibada wa man yaqnut minkunna jirha marrataini za mu ba ta lada ninki biyu abinda wata za ta yi a ba ta lada idan ladan goma za a ba wata ɗin mun ja bil hasanati wal ashri amsalha to ku a cikin ku sai mu ba da in kuma ɗari bakwai ne masalul ladina fi kuna wa rafi zai laka masal habbatin nan batas asanabi fi kulli sumratin yata habba wallahi dafi liman sha to za mu ba ta ɗari da za mu ba ta dubu da ɗari hudu in matar manzon Allah ce duk abin da muka ba wata mumina in ta yi aiki to ku kowace sai mun ninka mata ninki biyu haka kuma wanda ya musulunta daga cikin alal kitabi ya bar kafirci wato ya bar ah, yahudanci ya kowa musulunci ko ya bar kirista- kiristanci ya kowa musulunci to Allah zai ninka masa lada biyu wato yutikum kiflaini min rahmatihi wato za a bashi ladan imani da ya da wancan annabi da yake cikin addininsa da a bashi kuma ladan imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haka kuma bawa bawan mutane mai bauta Allah ubangijin gaskiya mai bauta iyayen gijinsa wanda aka ce su ma iyayen gijinsa ne to sai a bashi ladan bautan Allah ubangijin gaskiya a bashi kuma ladan bauta iyayen gijinsa wanda aka ce iyayen gijinsa ne duk waɗannan za a ba su lada ninki biyu ninki biyu nuti ya jira marrataini wa atanna laha rizqan karima hakika mun shirya mata wani irin arziki mai daraja wanda ba a faɗi irinsa don girmansa wani girma ne ya wuce kowaccensu za ta tare fadan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam kowaccensu fadan manzon Allah za ta tare a lahira har ma ummu salama tana gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin matan da manzon Allah din ya aura akwai ummu salama hindu bintu abi umayyata Ah, mijinta abu salama sahabi ne ya shahada da ya shahada sai tana kuka tana ce na taɓa jin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum ya ya ya ya yi asaran wani abu idan ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah zai musanya masa fiye da abin da ya rasa ni dai zan faɗa ne saboda ibada da gaskata annabi amma ina za a sami miji kamar Abu Salama na za a sami miji kamar Abu Salama to da ta kama da ta yi ta gaba ta gama sai annabi ya yi ku yana so ya aure ta ta ce ni din annabi ya ce yana so ya aure ni eh shi ya aiko ni to je ka ce masa ina da laifuka guda uku laifina na ɗaya ni fa mace ce mai kishi laifina na biyu ina da ƴaƴa a gololi wanda aka bar mini marayu laifina na uku banda dangi a garin nan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da kansa yace na ji ai kanki da kika ce kina da kishi zan roki Allah ya ya tafiyar da kishin ki da ya kace kina da yara marayu ai dukan mu kayan Allah ne dukan mu ai kayan Allah kulluna iyalullah da kika ce wai ba ki da dangi a garin nan ko kina dangi ai ni ni ne dangin kowane musulmi a duk duniya gaba daya ma to shikenan sai wadan wani hadisi ya ce Umar ya daura mata aure da manzon Allah wato dan ta garemi aka ce a lokacin Umar garemi ne Salma dai Salmatu shine zai daura mata aure da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to tana jin daɗin zaman gidan fadar manzon Allah sai ta yi tunani wata rana ta ce ya rasulullahi mu mata musulmi mukan auri maza kamar biyu wata wata ta auri biyu wata ta auri uku saboda mutuwa ko rabuwa dukkan musu- dukkan su musulmi ne za su shiga aljanna to tana da miji kam- maza kamar biyu ko uku duk za su shiga aljanna in an je lahira wane mijin ne za ta bi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ai ai jera mata su za a yi a gabanta a ce ga mazan ke na duniya duk za su tafi aljanna zaɓi duk wanda kike so a haɗa ki da shi ku tafi tare to sai ta zaɓa ta ce ya Allah ubangiji na dukkan mazan nan na mutanen kirki ne musulmi ɗan aljanna amma wannan shi na fito don halinsa kaza kaza kaza kaza mai kyakkyawan hali ne sai annabi ya ce mata kin jira ummu salma kyan hali yayi amfani a duniya har yayi amfani ma a lahira to don dai ta tabbata kenan ashe za ta tare fa da manzon Allah ne ba gida Abu Salma za a ce ta ba وآتنا لها رزقا كريما
bayan gaisuwa ta gabatar da gode ma Allah a ina son malami min bayani mai rage hukuncin musulmin da ya kashe kafiri da gangan
wato idan suna yaƙi da juna ne ba komi
sai kuma ya ce maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi sallar idi a ranar juma'a sai sauki ya ce wanda ya ga dama ya sallar juma'a wanda bai ga dama bai bari
eh wannan akwai maganganu da akan wannan magana maganganu wata magana da an ce sai na Usmanu ne shine aka yi idi ran juma'a saboda mutanen ƙauye sun shigo gari eh to wanda yake wanda ya ga ya ga zai zai iya zama ya sallan juma'a ya zauna wanda kuma ya ga ya fi son koma na sallame shi wannan kenan magana na biyu ku annabin da kansa ne ya faɗa to tunda yake annabin da kansa ne ya faɗa to ai ah, da ya istimrari da haka yake da ai da an tafi akan haka sahabbai sun tafi akan haka kuma kowane hadisi za a ga yadda aka yi aiki da shi shi ke nuna ingancinsa
menene hukunci saboda haka don an ji sallan idi ba zai dauke juma'a gari ba sai dai mutanen kauye wanda suka zo daga nesa wannan ya fi mil shida tsakanin masallacin su da garin su in sun ga dawa su koma in sun ga dawa su zauna su yi sallan juma'a ko ko su dawo
menene hukuncin karanta alkur'ani gidan masu kuɗi ko kuma gidan gwamnati da sauransu karatun alqur'ani gidan masu kuɗi ko gidan mutanen gwamnati to ai dai an hana karatun qur'ani dai a shadda ko a wurin najasa amma wuri da in ba shadda bane ba najasa bane ko gidan wane ne ko gidan tsafi ne mutum zai karanta qur'ani shi al-islamu ya alu wa la yura alaihi kalimatullahi al-ulya kullum kalmar Allah ita sai sama da komi ko gidan tsafi ne mutum ya karanta qur'ani balle gidan masu kuɗi ko gidan gwamnati in kuma ana nufin kamar an karanta saboda mai kuɗin zai ba da kuɗi saboda mutanen gwamnati za su ba da kuɗi yaya abin yake ai annabi sallallahu alaihi wasallama ya yadda a karbi kuɗi akan karatun qur'ani tun daga mutumin da ya karanta fatiha ya maganin maganin kunama da shi annabi ce shi ma a bashi rabonsa a cikin wayannan ragunan da aka bayar
akan gallahu to ayi addu'a alhamdulillah Allah ya karba mana Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye addinin mu da mutuncin mu Allah ya kiyaye mana kasar mu Allah ya sa mu zauna lafiya Allah ya karya kafirci Allah ya dauka musulunci Allah ya karya kafirci ya dauka musulunci albarka annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah ya karbi addu'an mu da addu'an wanda muke musu addu'a albarka annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah ya jigan mu Allah ya jigin iyayen mu da iyayen iyayen mu da malaman mu malaman mu Allah ya saka shi wannan mu da alheri albarka annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah ya jigan musulmi maza da mata rayayu da matattu albarka annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah ya sa musulmi mu zauna lafiya a Najeriya Allah ya sa musulmi a duniya su zauna lafiya Allah kare kafirci a Najeriya kare kafirci a duniya gaba ke daya albarka na sallallahu alaihi Allah ya tsaya mana Allah ya wani kyakkyawan jagora albarka na sallallahu alaihi wasallam Allah ya dukkan bukatun mu bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أمرك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين